قلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعكس سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وروي عن عبد الله بن حسن بن حسين قال أتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال لي إذا كان لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب فإني أستعلي من الله أن يراك على بابي
warwai an abdullahi bin hussein an karo an rawaito daga abdullahi dan hussein kala ya ce a taitu umar bin abdulaziz fi hajjati na je gurin umar dan abdulaziz a wata bukata lokacin yana khalifa na musulmi wa kala li sai umar dan abdulaziz ya ce da ni idza kana laka hajatun idan ya kasance akwai bukata tare da kai fa'arsil ilayya ka aiko mun da mutum ya zo ya ga mun a wiktub ko kuma ka rubuta takarda ka aiko fa inni astahi min Allah ni ina jin kunyar Allah an yara ka ala babi Allah ya ganka a kofata ka zo kofar shugaba kana zaune kana so zaka shigo ka ganni amma ka wani abu saboda dangantakarka da Annabi alaihi salam kunyar Allah nake ji kamar amin san wata rana wata mace tana da 'ya'ya guda uku mai uku take da su 'ya'ya din mata suna da bukata sai ta zo gurinsa sai ya ba da ta zo gurinsa ta faɗa sai ce ya yanka wa ɗayar abin da za a dinga bata kullum sai ta ce alhamdulillah sai ce ɗayar ma ya yanka mata sai ta ce ka ku kyauta na gode maka sai ce ɗayar ku sai dai ki raba sai dai ki gutsara na su ki bata amma ba zan baki ba don umar dan alazi bai cancanci godiya ba Allah da kika gode shi sa ne ma tun da ke gode wa wanda bai cancanta ba zan baki ba sai sai haka ta haƙura sai ce in zaki Allah kaɗai zaki wa sannan in biki
وعن الشعبي قال صلى الله أو كلا زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد هل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا نفعل بالعلماء فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا امرنا ان نفعل في اهل بيت نبينا.
وعن الشعبي قال ko daga sha'abi ya ce salla zai bin sabitin radiyallahu anhu ala janazati ummihi zai da dan sabit ya yi sallar janaza ta mahaifiyarsa sun maƙurrifat lahu bagalatuhu bai aka idar da sallah sai aka kawo masa alfadarar saliyar kabaha don ya hau faza ibn abbasin radiyallahu anhuma fa aka zabi rikabihi shaula dan abbas yazo ya kama likafar alfadarar ya rike masa don ya hau fakala zaidun sai zaidu dan sabit radiyallahu anhu ya ce halli anhu ya bi na ammi rasulillah bari kyale saka ya dan bakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kyale min ita faƙala buna abbasin sai ɗan abbas radiyallahu anhu ya ce haka za na fa'alu bil ulama haka muke malamai mu ahalil baiti haka muke malamai mu girmama su na haka annabi Allah sai koya mana faqabbala zaidun yada bin abbas sai zaidu ya fusumbanci hannun Allah ɗan abbas waƙala haka za umirna an na fa'ala bi ahli baiti nabiyina mu ma kuma haka aka umarce mu bi wa ahalin gidan annabi alaihi kaga kaddarawa kaddarawa ban girman girma haka ake amin shi zai dubu sabi da ake ce malamin sahabbai malamin sahabbai mai karatu kenan wanda ya karanta ƙur'ani to sai an ba shi lada lokacin da annabi alaihissalam ya je madina aka kai shi gidan alaihissalatu wasan gidan abu ayyub al-ansari ana ta biki ana munna to ita mahaifiyar dattijuwa ce sai ta shirya abinci sai ta ba zaidin shekararsa sha ɗaya a lokacin ta ce je kaka kai masa da kai ya ga abinci ne ya mamakin cikakken hankali da hangen nesa da tsinkaya na wanda ya ka abincin biki ake ta yi kowa ya shagala da bikin ita kusa ta bayyanci ana bikin amma shi wanda ake bikin saboda shi bai faci komai ba kuma ba wanda ma ya kuma hankalin sai kawo wannan to da aka karba shi sai da shi sai maka addu'a burin ta kenan sai ya masa to shine ya zama wannan sai aka ja shi a jika ya zama katibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk rubutun da za a yi na wahayi shi yake masa yana rike da shi koyaushe in asa wahayi ya sauka sai a ce rubuta in ya rubuta sai ce karanta in ya karanta in daidai ne sai ce shi kenan in akwai abin da suke kinsa sakada ya rage wani abu bai sa shi ba sai ce baka sa kaza ba in ya saka sai ce sake karantawa mudarasa da suke yi alaihi salamu da jibrilu alaihi salam din ramadan jibrilu yana zuwa suna musaffa da annabi alaihi salam to a gaban dan abba dan zaid san sabit ake yi Allah ya masa wannan alfarma a gabansa ake wannan so da ka yafi kowa sanin annasihu wal mansukh na alqur'ani shekarar karshe in jibril ya zo aka kuma sai sake dawowa so biyu shine yace yana ganin alaysa ajalin sa ya zo tunda yaga an yi wannan to a gaban sa akai shi sa da aka zo rubuta alqur'ani dole shi aka kirawo saboda sai na abubakar radiyallahu anhu yace mai abu hudu zai nada farko wanda yake da durba yake da gogewa to shi ne da wannan don shi annaba sai ja a jika duk abin da aka yi a gabansa ake yana da durba na biyu kuma yana da zamirin mutaharrici yana da zuciya mai gudun kuskure balle ta ganganci na uku yana da haƙuri na hudun ne ya kwanta mana amma abu hudu ke da shi sai ce shi za a sa to lokacin sina usmanu radiyallahu anhu da aka zo za a sake rubuta qur'anin abu salahaja qurayshawa sai da ya tambaya man aka tabun nas wai ku kowa goge wajen iya rubutun qur'ani sai suka ce katibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine murubucin annabi alaihi wasallam zaid ibn sabit al-ansari radiyallahu anhu sannan waye ya fi kowa karatu shi ne suka ce sa'idu ibn al'as shi ne a shubahun nasi lahajjata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku kowa batu murya da yadda annabi ke karya harshensa sai su ya ku kowa a wannan zamanin daidaituwa da na annabi alaihi sai ce to falyumli sa'idun wal yaktubu zaidun sa'idu ya dinga karanta shi kuma sa'idu shi zai dinga rubuta
ورأى ابن عمر بن بن محمد بن أسامة بن زيد فقال ليس هذا عبدي فقيل له هو محمد بن أسامة فقطع ابن عمر رأسه ونفر ونفر بيده الأرض ونفر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه
ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد رضي الله عنهما wallahi dan Umar ya ga Muhammad dan Usama dan Zaid faqala sai ce ya laita haza abdi ina ma wannan bawa na ne faqila lahu sai aka ce da shi ho Muhammad ibn Usama ai Muhammad dan Usama ne sai fada da ibn umar aso sallah dan uwa sai sun kui da kansa saboda kunya wannan kare biye da hil arda yasa hannun shi ne karta kasa wa qala law ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbahu da manzara mai sa da wancan la ya ganshi sai ya so shi saboda yana son zaidu dan sabit radiyallahu anhu yana son usamut bismillah Mhm. Mhm.
وقال الأوزاوي دخلت بنت أسامة بن زيد سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز فما أها مولاها يمسك بيدها فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يديها بين يديه ويداه في ثيابه ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها وما تركها حاجة إلا قضاها
وقال الأوزائي الأوزائي يتي دخل بنت أسامة بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم yar Usamatu dan Zaid abokin sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga gurin Umar dan Abdul Aziz lokacin yana khalifa wa ma'aha maulan laha tare da ita akwai bararanta yumsiku biyadiha wato ta girma kenan ta tsufa yana rike da hannunta tana shiga fadar faƙamala ha umaru sai suna umar ta walaji sai miƙe daga kan kujera goma sha ilai ha ya tafi inda take hatta ja'ala ya dai ha baina ya dai sai saka hannayenta a gaban a nasa waya dahu fi siya biya sai ɗauko riga ya saka so da mace ce ya rufe hannunsa sai kan wuta a haka goma sha biya ya taho da ita hatta ajilasa ha ala majalisihi ya zaunar da ita akan kujerarsa waje lasa bayne da ya shi kuma ya zauna a ƙasa gabanta kuma ta rakara hajjatin ila qada ba wata bukata ta zo da ita sai da ya biya mata
ولما فضل عمر بن الخطاب بابنه عبد الله في ثلاثة آلاف لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة قال عبد الله لأبي لم خذلته فوالله ما سبقني إلى مشهد فقال له لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وأسامة أحب إليه منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي
ولما فرد بن الخطاب عمر بن الخطاب لابنه عبد الله رضي الله عنهما في ثلاثة آلاف lokacin da sana umar radiyallahu anhu ya yanka wa abdansa abdullahi albashi dinare dubu uku wale usamatu bin zaidin fi salasita alafin wa hamsu mi'a usamatu dan zaidu kuma ya bashi dubu uku da ɗari biyar kaga ya ƙara masa ɗari biyar kenan akan nasa faƙada abdullahi la'abihi sai abdullahi faɗa mahaifinsa ya ce lima faddaltahu don mai ka fifita shi a kaina fa wallahi ma sabaqani ila mashhadin ranar da Allah bai riga ni zuwa wani guri ba duk wani abu da aka yi mahalarta na musulunci ba wanda ya riga ni don inda iji na ji da yayin da aka yi abin da aka yi ta ni da shi duk mun yi gidan da ya aka raine shi nima a shi aka raine ni hijira da shi aka nima da ni aka yi to ya aka yi aka fifita shi sai faƙala lahu sai na umar ya ce dai anna zaidan kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min abika domin zaidu radiyallahu ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama fiye da mahaifinka wa usamatu wa usamata ahabba ilaihi minka kuma usamatu ya fi soyuwa gurin annabi alaihi salam fiye da kai wa asartu hubba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Allah hubbi sai na fifita san annabi alaihi salam akan sona kai san ka dabi'a ce a guri na saboda kai dana ne akwai dabi'a san annabi alaihi salam kuma ikhtiyari ne saboda ka sai na fifita nasa akan nawa dole na fi san abin da yake so
وبلده آويته أن ثابت بن بيئة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه فأقطعه المرآب يشبه سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما بلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da aka gaya masa cewa aka ce masa kabisa ɗan rabi'a ana kwatanta shi da annabi alaihissalam a wajen kama falamma da kala alaihi min babi dari da ya shigo gurinsa ta ƙofar gida kama an saririhi sai sai na mu'awiya miƙe daga kan gadansa da katan karkaragar mulkin wa talaqahu ya karbe shi wa qabbala baina ainihi ya sumbanci goshinsa tsakanin ida da nuwansa ya kuma kada hulmir aba ya yanka masa wurin noma da ake so da shabhihi surat rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda kamanninsa na kira jiki yayi kama da kamannin annabi alaihi salam
وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال ما نال وهمل مغشيا عليه دخل عليه الناس فأفاق فقال أشهدكم أني جعلت داري في سلم فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله نارا بسببه
وروي أن مالكا رحمه الله أروي توتشوى إمام مالك Allah ya ji kansa ya kare da a gare shi, lamma da raba hu Ja'afar bin Sulaimana, yayin da Ja'afar ɗan Sulaimana ya doke shi, shi kuma ɗan aliyu ne aliyu kuma ɗan abdullahi abdullahi kuma ɗan abbas to shi ne wanda yi dukan wa nala min huma nala ya samu abin da ya samu da gare shi na jikata shi don ya raunana shi sosai ya kassara wata gaba daga jikinsa kuma dukan sai da take imam mali ya suma wa humila magashiyan alaihi aka ɗauke shi a sume da kala alaihin nasu mutane suka shigo gurin safa a faka sai ya farka faƙala sai ce ushi duku na kafa ku shaida na shaida muku an ni ja'altu daribi fi hillin wanda ya doke ni nan na yafa yafe masa duk abin da yi mun yana daga bulala kafin ma yana shaida wa Allah na yafe masa fasu ila ba da zalika ba haka aka ce me yasa kai haka faƙala sai hibtu an amuta na ji suna jin tsoron na mutu fa alkan nabiya sallallahu alaihi wasallam in haɗu da annabi alaihi wasallam fa yastahi minhu sai na ji kunya sa an gidi kula ba'adu alihi nara bi sababi ba'arin iyalinsa ko ala shiga wuta saboda ni domin Allah ba ba azalimi bane in aka yi haka in ban yafe ba aka je sai karɓar masa haƙƙi yi ko zan ji kunyar annabi alaihi wasallam ce na nemi haƙƙi na a jikin alayansa shi sa na yafe masa
وقيل إن منصور أفاده من جعفر فقال له أعوذ بالله والله ما أرتفع منها صوتا أن تسمي إلا وقد جعلته في سل بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
wakila wata faɗa aka ce innal mansura wato khalifa abu ja'far al-mansur a ƙadahu ya yi nufin ɗaukar masa fansa tunda lokacin shi ne khalifa min ja'afarin da karɓar masa fansa a kan ja'afar ibn suleiman ibn ali ibn abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce a zo da shi a mazauninsa na khalifa a yi hukunci shi ma a yi masa bolala kamar yadda yi faƙala lahu a uzu billahi shi ma mali ya ga wa hujja a kwarar masu ya ce ina neman tsiri a gurin allah wallahi martafa amin ha sauɗo ko sauɗan an jisimi bai taba daga bulala kan jikina bin baka mun ya daga ta ba illa wa qalja altuhu fi hil sai na sanya cikin halacci na yafe masa dan me li qarabatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sura kusacin sa da manzo Allah mai tsira da mancin Allah
قال أبو بكر بن أياش لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي لبدأت بحاجة علي قبلهما لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن أخر من من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما
to kala abubakar bin ayyashin ko kuka dan ayyashi ce lau atani abubakarin wa umar wa aliyu da za a kaddara sina abubakar da sina umar da sina ali su zo mun labada ta bi hajjata aliyin qablahuma da sai na fara da bukatun sai na ali akan nasu saboda me liqarabatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusacinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama in faɗo daga sama zuwa ƙasa ya ce a habu ilayhim min an uqaddimahu alayhima shine yafi soyuwa gare ni akan gabatar da shi akan su
قيل لابن عباس ماتت فلانة ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقيل له أتسجد هذه الساعة فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أخذ من أذى من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
قيل لابن عباس ماتت فلانة لبعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم an ga ɗan abbas aka ce wance ta rasu amma shashin matan annabi tsira da amincin allah fasa jada sai aka yi sujada nan take faƙila lahu a tasjidu hazihi sa'a ka yi sujada a wannan daidai lokacin faƙala sai ce alaisa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum ayatan fasjudu idan kuka ga aya ta ubangiji to ku sujada wa ayyu ayatin azamu min zahabi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wace aya ce tafi tafiyar matan annabi sira da mutan Allah su ba doran kasa aya ce ta ubangiji mai ban mamaki
kana huwa kain wa umar ya zura ni ummi aymana maulatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqula kana رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها لو وكان أبو بكر وعمر سنا أبو بكر سنا عمر رضي الله عنهما يزوران أم أيمنة سنا زيارة أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وليليا النبي عليه السلام wacce ya gaje ta daga mahaifansa sukan je kan je ziyarce ta su sukan je ziyarce ta wai kula ne suna cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazuruha manzala mai tsira da muncin Allah ya kasance yana ziyartarta dattijuwa ce daman gadatta a lokacin da aka haife shi mahaifinsa ya rasu ya bar masa ita kuma ta ci gaba da rainansa kuma ita ma ta yi hijira lokacin da ta yi hijira an ce ta fi shekara tamanin amma a ƙasa ta tafi daga maka zuwa madina to sai kishirwa ta dame ta ta yi nisa cikin daji kishirwa za ta galabai ta kawai sai ta ga wata igiya ta kwarya a daure ta taho zirar sai ta zo daidai ita sai kwarya sai ta dan jirkita kanta daidai bakinta sai ta sha ta sha ta sha in ta dauke sai kwarya ta koma daidai sai ta sake bata har sai da ta sha ta koshi tun daga ranar har ta duniya ba ta kara jin kishirwa ba to sai suke zuwa su ma su ziyarce ta saboda da annabi alaihi yana da rai yana zuwa ya ziyarce ta to shine sai take kuka sai suka ce mata dan me zaki kuka baki san inda annabi alaihi salamu ya tafi ba ya fi masa sai ta ce na san haka kukan da nake wahayi ya yanki duk abin da zai faru a doron ƙasa Allah ba zai turo Jibril a warware shi ba tun da ya tafi to ba sai aka rasa wanda zai ba na hakuri ba cikin su ko kowane sai ko suka barke da kuka suka ta tunasar da su wata haƙiƙa wata dama da aka samu ta wuce har abada ba za a sake samun irin ta ba
ولما وردت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم لها رداءه وقضى حاجتها فلما توفي وقدت على أبي على أبي بكر وعمر فثنى بها مثل ذلك.
ولما ورد الهليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم basad alharida'ahu yayin da nana halimatu sa'diya ta zo gurin annabi alayhi salam sai shin fada mata bargonsa mai albarka ya zaunar da ita waqaza hajataha ya biya mata duk bukatar take da ita to bayan annabi alayhi ya bar duniya ya ce falan ma tufiya bayan annabi alayhi ya bar duniya kuma wafadat ala abi bakarin wa umara zamanin sina abubakar ta zo zamanin sina umar ma ta zo radiyallahu anhu ma hasana abiha misla zalika su ma sai suka yi mata irin wannan ko ne dauko mayafin sai shimfida mata ya zaunar da ita ya zo gabanta ya zauna sai ta faɗi duk abin da take so aka yi mata ta gamsu sannan ta tashi yanda suka ga annabi alaihi mata haka ita su ma suka yi mata tana nan yanzu a baki garkadi sannan Allah ya mata ta ma tana gurin a kwanci لا شك مساهر لا آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام So. ko sha hudu ko